shi an rufe ta gudiyar an rufe ta bi da'in ma'anawiyin da rufe na ma'ana lahi siyin ba wai ma'anawiyin da rufe na ma'ana lahi siyin ba wai wanda za a gani kuru-kuru ba kama kalu ta dangaze su suna da awa cewa ai akwai rufe cewa ai akwai rufe ma na fili wanda za a iya gani akan zukatan nasu wa qalu quluna fi akinati mimma taduna ilay wa fi adanina wa qarun min bayna bainaka jabin irin yadda kafiran manzo ma sallallahu alaihi wasallam suke faɗa masa to sai zamo a an saukar da rufin ga zukatan nasu amma rufin na ma'ana ne bi annahu bi ma'ana annahum summun bukumun umi ana nufin su dinnan kurame ne bebaye ne makafi ne la taduna lil haqi ba sa shari'a ga gaskiya su kan ba za a faɗi gaskiya su ji ba su kuma ba za su buɗe bakin su faɗi gaskiya ba su ban gaskiya aka nuna musu wadda za su gani ba iya ganin ta za su yi ba ba za su iya gani za su yi ba Allah ya yanke akan zakatan nasu bi kufrihim saboda kafircin su fala ta yi wa'azan shi yasa duk gargadin da za a yi musu ba kiyayewa za su yi ba fala yuminuna ba za a sami imani ba daga gare su illa kalilan sai ko yan kaɗan yan kaɗan a cikinsu su ne wanda Allah bai yunki ga zukatan nasu ba ka abdullahi salami kuma abdullahi salami wa asarihi da shi da jama'arsa to su wannan Allah bai yunki ba ga zukatansu su sun kiyaye sun gane cewa abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne abdullahi salami yake cewa ai da gani na manzo sai na gane shi eh fiye da yanda ma nake gane dana bari ma yanda nake wato ganewa ta gare shi ta fi karfi fiye da ganewa ta ga dana to haka kuma wato duk wanda yake ya zaɓa wa kansa ta farkin bata ta sai zama Allah ya ce yimki bisa zukatansa inda nan ga za a faɗa a suratul kafi inna ja'alna ala qulubihim akinatan an yafqahu wa fi adhanihim wa qara wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada sai mutum ya zaɓa wa kansa bata Allah ya bar shi bisa bata a yimki bisa zuciyarsa ya zama duk irin gaskiyar da za ka faɗa masa ba zai taɓa ji ba duk abin da kaka yi duk inda kaka yi wajen faɗar gaskiya to ba zai taɓa yadda ba saboda mai Allah ne mai shirya shi ko Allah bai nufi shiryar da shi ba inda Allah bai nufi shiryar da shi ba ya zaka da shi ba sai dai zara ido ba fa manya hadi mana rallalla wa sai ce zai shiri wanda Allah ya bata ba wanda ya sai ce zai shiri wanda Allah ya bata to وبكفرهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كما saboda sun sake kafirci sani mara ta biyu bi Isa sun kafirce da annabi Isa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam wa qurrira alba'u amma mai tabar aka ce wa bi kufrihim ba ce wa kufrihim ba lil fasl bainahu wa bainama udifa alayhi saboda an yi faslu tsakanin wannan da ma'dufa alayhi an fala yu'minuna illa qalila fala yuminuna illa qalila da ma wasu fasalan da suka gabata a baya to haka wa qaulihim da fadin su ala maryama suka kaga suka fadawa sai da tana maryam mahaifiyar annabi isa bauta nan azima kage wanda yake mai girma haitu ramawa bi zina inda suka jefe ta da cewa ai zinar ta ta sami ciki ai mun kire ta alluka qurratul lahi suna masu musul ratai raƙo ikon Allah da halittar waladin min gairu walidi da halittar da ba tare da mahaifi ba Allah subhanahu wataala ya nufe ya nufe nuna mutane cewa shi ta kokaka ya iya halittar mutum ya iya yin mutum ba da uba ba ba da uwa ba kamar yadda ya annabi adam ya iya yin mutum kuma wanda zai zamo shi daga uba wato daga namiji aka yi shi amma ba uwa kamar yadda ya sai da suna hawa aka halitta hawa'u daga annabi adam allazi halaka hum nafsun wahidatun wa halaka minha zawjaha wa halaka minha zawjaha zai iya halittar mutum kuma ba da uba ba sai uwa kawai kamar shi annabi isa kamar yadda yake iya halitta da uwa da uba kamar sauran mutane karshe sa Allah ya nufi nuna wannan amma su yahudawa sai suka mai da wannan aya ta Allah wani sababi ga su faɗi ƙage babba wa mota irin zalika ga wato wanda ɗi ya ƙudurce wato wa cewa bayan da za a yi Allah ya halicci ɗa in ba uba kafir kafiri ne da nawa zama alaihi alƙawlu bi kidamil alami domin an da ba kan haka sai ya zama kenan a ce alam bai da farko halitta ta mutum ba ta da farko tun da an ce kowane mutum dole sai yana da uwa yana da uba to abin sai ta tafiya har ba iyaka kenan da na kulla waladin labudda lahu min walidin domin duk wani da sai a ce ai ba makawa sai ya samu uba wa haka za abin ya ta tafiya har ba iyaka ya bayu kenan zuwa idamul alam a ce halitta ba ta da farko alhali kuwa in aka faɗa haka an tarar da wani da Allah dan Allah subhanahu wataala shi kadai shine bai da farko amma duk sauran abun ba komai yana da farko to wa qaulihim saboda sun faɗi kage mai girma ga Maryam da suka jefe ta da zina wa qaulihim wa qaulihim قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقولهم يقوم فتنسو الله يالا أنشي يهوداوة saboda magana da suke faɗa mubtakhirina suna masu alfahari suna masu cika baki da abin da suka yi inna qatalna almasiha wai hakika su dinnan su ne suka kashe annabi isa wanda yake manzul a kirin barakati wanda yake an shafe shi da albarka isa dan maryam rasulullahi manzon allah abin da su ce manzon allah wai dan gatse wanda yake kamar sun ce wanda yake cewa wai shi manzon allah ne a fi za'anihi da suke cewa su ne suke kashe annabi isa a riya wasu magana da take ba gaskiya ba yadda nan gaba allah zai faɗa mana cewa annabi isa ba a kashe shi ba ai bi majmu'i zalika azabnahu ai mun musu azaba da baki ɗayan wa'annan laifuffuka nasu qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa ta kaziban lam yana mai karyatawa ga yahudawa fi katalihi a da'awar da suka yi na cewa su dinnan sun kashe annabi isa wa ma qatalu a alhali su dinnan ba su kashe annabi isa ba wa ma salabu ba su tsare ba ba su tsire shi ba ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahu sai dai an rikitar da su ne an kamanta musu almaqtulu wanda suka kashe wal muslubu wanda suka tsiran wa huwa sahibu shine mutumin su an kamanta musu shine ya rikice musu ya zama kamar annabi isa suka ringa ganin sa kamar annabi isa ai alqallahu alaihi shabab ai Allah ya sanya wa shi wannan mutumin nasu kamar annabi isa fazannuhu iyyahu suka ringa zaton shi wannan mutumin nasu shine annabi isa shine annabi isa ruya an kuwaito anna rahadan cewa su jama'a daga yahudawa sun zage shi wa ummahu da shi da mahaifiyarsa sai yi musu mummunan addu'a sai Allah ya shafe su ya mai da su birai da alhinzir sai yahudawa suka gamu ba su kashe shi Allah ya ba shi labari da wannan yana da wani aboki wanda yake bin su amma munafiki ne suka ce mai yahudawa suka ce da wannan abokin na annabi isa ka je wajen isa ka fito da shi gare mu yayin da ya shiga gidan annabi isa ko shiga inda annabi isa yake urkiya shabahu alai sai aka jefa kamar annabi isa ga shi mutumin nan aka warufi a isa aka dauki annabi isa zuwa sama yayin da suka ya fito gare su sai suka kashe shi suna zaton cewa annabi isa ne wa inna lazina ta lafufi hakika wanda suka yi sabani a cikin lamarin annabi isa da fi shakki min suna cikin kokonto daga gare shi min katalihi game da kashe shi yasu ala ba'aruhu wayanda wayansu a cikin su suka ce lamma ra'awul maqtula da suka ga wanda aka kashe suka ce alwatu wasu isa wal yasbu laysa bi jasadi wannan fuskar sa kamar fuskar annabi isa amma kuma jikin ya bambanta da yanda jikin annabi isa yake a falaisa bihi ai ko ba shi bane tunda annabi isa ai ba haka tsawon sa yake ba ba haka kaurin sa yake ba amma dai fuskar kamar tasa wa qala aharuna wasu suka ce bal huwa huwa a ai shi din ne shi din ne malahum bihi min ilmi ba su da tabbas a game da kashe shi illati ba zani abin da rage dai kawai sai dai su tabin zato su tabin shaci fadi istisna'u mun qadir wannan istisna ne mun qadir shi yasa aka yi masa nasaba ko illati ba zani wanda shine abin zari ko dai akwai qira'a wadda take sar'iyya wadda take illati ba uzanni to walakin lakin tabi'una fi zanna sai dai suna bin zato ne a cikin sa allazi ta hayyaluhu wanda suka zata wa ma qataluhu yaqina hakika kan su dinnan ba su kashe annabi isa ba ba su sakankancewa halu wannan yaqinan din hali ce muwakkidatu li nafil qatl wanda yake ta karfafa kore kisa cewa lalle kam tabbas ba su kashe shi ba to
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما bari ubangiji ya daga annabi isa zuwa gare shi ubangiji ya daga annabi isa zuwa gare shi an daga annabi isa zuwa sama ai ila mahallin rida zuwa mahallin yaddarsa wamkira da hukumihi da kadaitar hukuncin sa wasu sabab salisa shine saba ta uku kamar fil jami'i sagir kamar yadda yazo a hadisin da suyudi ya kawo a jami'u sagir aw saniyati ko sama ta biyu kamar fi ba'dil ma'arij kamar yadda yake yazo a cikin sashen littattafan da aka yi akan kissar isra'i da mi'raj marrafa wa kana Allah ubangiji bai gushe ba azizan mabuwayi ne fi mulki a cikin sarauta sai yana zartar da duk abin da ya nufa hakima wani kuma fi suni a cikin duk abin da yake yasa wannan ayar da wasu ayoyin kamar ayar da ta gabata a surar da ta kare wato suratu ali imrana wa Allah ya yi sa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru duk sun tabbatar da cewa annabi Isa ne Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama yasa wannan yake kamar nassi ne na qur'ani akan haka sannan kuma ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo mutawatirai suna ba da labari da cewa annabi isa allah ya ɗauke shi ne zuwa sama kuma nan gaba zai sauko nan gaba zai sauko dab da tashin alkiyama inda yake wasu ayoyi na qur'ani suna nuni zuwa ga saukowar tasa kamar aya cikin suratul zuhruf wa innahu la ilmun lis-sa'a فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ko wannan a nan gaba akwai aya wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti dukkan ahlil kitabi za su yi imani da shi kafin mutuwarsa shi annabi Isa da ahlil kitabi wanda suke nan sanda zai sauko to za su yi imani da shi za su yi imani da shi to to wa in min ahlil وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا wa in min ahlil kitabi babu a cikin ahlil kitabi ba daya a cikin su ma min ahlil kitabi adun ba daya a cikin ahlil kitabi illa la yu'minan nabi sai ko wallahi yayi imani da annabi Isa bi Isa ya imani da annabi Isa kaula mauti kafin mutuwarsa a nan aka samu sabani akan marji'un rameri hidin ya koma kan ahlil kitabi ko kuwa ya koma kan hidin na bihi kafin mutuwar shi ahlil kitabi ko kuwa kafin mutuwar annabi Isa ayin kitabi to shi ya fa- ya kawo fasarorin duk guda biyu ya ce ayin shi ba kitaba hina ay- yu'ayinu mala'ikatal maut lokacin da zai ga mala'ikun mutuwa kuru-kuru zai ce yayi imani da annabi isa ruya an ruwaito annal yahudi ya cewa ba yahude idan mutuwa ta zo masa mala'iku sukan bige wajen huwa duburahu fuskarsa da duburarsa su ce ya ba wakiyin Allah annabi isa ya zo ma a matsayin annabi amma ka karyata da shi sai a sannan ya ce shi ya ba da gaskiya da cewa annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne a ce da manasare a kaka isa nabi annabi isa ya zo ma a matsayin annabi kace wai ai shi ne Allah wa abdullahi ko dan Allah sai banasaran ya ce shi ya ba da gaskiya da cewa annabi isa bawan Allah ne ahlul kitabi za su imani da annabi isa imanin sai dai imanin su ba zai amfane ba zai amfane su ba dan imanin nasu ya samu ne lokacin da suka ga azaba kuru-kuru falame ku yanfa'uhumu imanuhum lamma ra'aw ba'sana wato yawma yati ba'ru ayati rabbika يوم إذن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ai da zarar azaba ta zo ko mutuwa ta zo mutum nan ya ce ya yi imani ko ya ce ya yi tuba to a sannan imanin nasa ko tubar tasa ba za ta amfane shi ba shi yasa dai a yi imani ko a tuba tun kafin zuwan azaba ko tun kafin zuwan mutuwa au qabla mauti isa koko kafin mutuwar annabi isa ha za tafsirun ahad wannan wata fassara ce wa huwa sahihu fassara ce ingantacciya ayran kuma wal ma'ana abinda ake nufi cewa annabi isa hina yanzu da yanda zai sako zuwa nan duniya ba wani da yake daga cikin yahudu ko nasara ko ma wanda yake bata wani abu daban ba allah ba sai ya yi imani da annabi isa حتى تسير الملة كلها كلها إسلامية a addini gaba ɗaya ta koma islamiyyata na musulunci wato zai imani da shi na yu'ayinu mala'ikat al-mauti lokacin da ya ga to aya lamma yanzilu yayin da annabi Isa zai sako qurbat sa'ati dab da tashin alkiyama kama wara da fil hadisi yanda yazo a cikin hadisi a hadisan da suka zo wato akan sauka annabi Isa nan gaba mutawatirai ne mutawatirai ne shi yasa akwai malamin ma da ya littafi a tasiri bi tawaturi nuzul isa bi tawaturi nuzul al-masih at tasiri bayya wato bayyana wa bi tawatur nuzul al-masih da cewa hadisan da suka zo akan saukar annabi Isa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam kusan tashin alkiyama hadisai ne wanda yake sun kai mutawatirai shi yasa hadisai ne wanda za a yanke da cewa gaskiya ne wa qada bi sidqi khabari tawatur wa sawwi baina muslimin wa kafiri wa lamzu wal ma'ana wa zaka habaru man adatan kizbuhu munhaziru to shi yasa wanda duk ya kore sai a ce ya kafirta domin duk wanda ya musu abu dan wanda yake mutawatiri ai ya kafirta da wannan da wasu abubba aka gano kafircin ahmadiyyawa dan ahmadiyya suna kore saukar annabi isa suna cewa ai wanda ake faɗa wanda suke bi ne ahmadul gulam wai ba annabi isa ba to ta wannan da kuma wasu bangarorin nasu za a yi hukunci da cewa sun fita daga addinin musulunci za a yi hukunci da cewa su kan sun fita daga addinin musulunci wai malkiyama ta kuna alimin shahida rana alkiyama annabi isa ala nabi na alaihi salatu wassalam zai zama mai shaida akan su bima fa'aluhu da abin da suka aikata lamma bu isa ilaihim lokacin da ya aka aiko shi zuwa gare su ai fa shadu ala lahuri bi takzir zai shaida akan yahudawa da cewa sun karyata shi wa alal nasara zai shaida ko masa nasara bi annahu mu'taqadu fi annahu ibnullah da cewa su sun dauka a cikin sa cewa wai shi dan Allah ne ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka daga a ce ya rigida a ce Allah ya rigida magana ce mai girma mai nauyi wadda sama take kusa a ce ta kece ta faɗi daga da ta faɗo daga gare shi wa qalu tazar rahmanu walada laqad jitumu shay'an laqad jitum shay'an idda takadu samawati tabaddalna min wata shaqula wata yurul jibalu har wata yurul jibalu har handa aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani an yattahiza walada ai ba za ta yi ba a ce Allah yana da da gaba daya wa duk halitta bayi ne na Allah in kullu man samawati wal ardi illa atir rahmani abda to فبظلمه
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا حرمنا عليهم طيبات من حرمتها يهوداوا wasu abubuwa daɗa da uhillar lahum wadda da can an halatta musu yalla ta bi kaulihi ita ce wadda aka kawo cikin fadin ubangiji wa alal ladzina hadu haramna kullu zai zufurin wa min al ibil wal baqar haramna alaihim zuhuruhuma illa shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaye aw ma hatalat bi azab zalika jazainahum bi bagayhim wa inna lasadiquna an haramta musu wato kitsan dabba hakan nan kuma an haramta musu duk abu mai kafa irin na raƙumi wato wanda yake yana da farce ba ko fato ba an haramta musu raƙumi da duk abu mai irinsa kamar jimina su a addinin su bai halatta su ci naman jimina ba saboda zai zufurin ce haka duk zai zufurin ma gaba ɗaya to an haramta musu bi zulmin da sababin zalunci min allazina hadu daga su yahuda wannan zaluncin su shi ya kawo Allah ya haramta musu wasu abubba wanda suke daɗaɗa da can kome an halatta musu shi annabi yaqubu shi ya fara haramta wani abu ga kansa to kuma daga baya saboda bannan yahudawa haka din ta jawo aka haramta musu wasu abubba da yawa kuma wannan al'ada ce ta ubangiji subhanahu wata'ala idan al'umma aka dora ta bisa shari'a ta dawo tana bata to sai a haramta mata wani abin cikin abin da da aka halatta mata ko dai a haramta masa ta ishi shari'iyya ta fuska shari'a irin yadda aka yi ga yahudawa kenan a ce bai halatta ku yi amfani da shi ba bayan ku su suna jin daɗin sa ko kuma a haramta musu shi hissiyya ma'ana abin da da za su iya samu ne sai amma sai Allah ya ɗauke shi daga samun su ya zama ya fi ƙarfin su abin da yake bai fi ƙarfin ku ba in kuka zauna banna to sai Allah ya mai da wannan abin ya zama ya fi ƙarfin ku sai kaka ya zama an haramta muku shi kenan ko da dai an ce halal ne gare ku to ina yake na an halatta ma abu amma abin kuma ya gagare ka baka samu ba ai kamar an haramta ma kamar yana nan haram ne gare ka ba kai amfana da shi ba a ce an haramta ma abu ma'anar wannan a ce abin gashi zaka iya dauka zaka yi amfani da shi shi yasa abbar wato zalunci a bar ƙetare iyaka sai wannan ke jawo abu da yawa da yake an fi ƙarfinsa sai ya dawo ya fi ƙarfi ana zaman lafiya ana ganin an fi karfin wannan amma sai zaman lafiya ya zo ya gagara me ya jawo zalunci abu da yawa yana samuwa sai ya zo baya samuwa me ya jawo zalunci shi yasa abu daya a bar zalunci in amma zalunci komai sai ya samu a komai sai Allah subhanahu wata'ala ya buɗa wa launa alqur'a amanu wattaqau la fatana alaihim barakati minas sama'i wal ardi to wabisaddin mun haramta musu dukkan ma'abucin farce wabisaddin wato an haramta musu kuma saboda tsare wasu annasa mutane an sabilillahi daga tafarkin Allah dinihi addinin Allah saddan kasira tsarewa mai yawa wato kasiran din da a ne na masdari shi yasa wato ya tsaya matsayinsa ne ya tsaya ne matsayinsa wata kuma ya zamo na ati ne na mafulu bihi kama an ce wa bisaddihim an sabilillahi halqan kaseera dan sun tsare halitta da yawa daga tafarkin Allah ba wanda ya fi juyar da bayan Allah daga tafarkin Allah a cikin mutane irin Yahudawa da yau da kullun kokarin sa a batsarin Allah kullun kokarin da ya sa a gaba ya ga an batsarin Allah sai yasa yau su fito da tsari kaza gobe su fito da tsari kaza jibi tsari kaza kowanne dai a ciki ba manufa a cikin illa su ga bayan Allah sun ba tsarin Allah an koma bin tsarin da su suka kawo wa azihimur riba wa akfihimur riba wa qaznuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima wa azihimur riba saboda kuma karbar su riba a cin hanci wa ƙannuhu an haƙiƙa ko an hane su daga an wato karɓar su riba cewa a bada kuɗi a ce ai ƙari a kai a bada kuɗi ai ƙari a kai gashi yanzu sun mai da duniya gaba ɗaya ta kusan komawa ba abinda ake sai aiki da riba in ba don taimakon da aka samu ba aka fara bayyana wa mutane tsarin wato ajiyar kuɗi ko mu'amaloli irin na musulunci wanda irin wannan wajibin dukkan musulmi ya sanya zai wajen nuna goyon bayansa ga wannan domin ba wannan aka koma ba dole sai da a ci gaba da riko da tsarin nan da yahudawa suka kawo mutane na wato karɓar ruwa na wato ajiya wadda take da karɓar ruwa ko mu'amala karɓar bashi da a ce sai an ba da ruwa a kai illa iyaka su shi kansa wannan tsarin yana bukatar a tsara tsayawa a kyautata shi yandan so da yawa kan samu wasu bangarori a ciki wanda ba a tsaye da su hakikanin tsayarwa bisa tsarin addinin musulunci ba kai kokari ya ga ya zamo an tsaye da shi hakikanin tsayarwa kuma wajibin dukkan musulmi su goyi bayan wannan tsarin yan domin tsari ne wanda za a fidda mutane daga cikin wani babban bala'i mai girma karɓar riban nan ba karamar bala'i ke haddasawa ba a cikin rayuwa gashi Allah yana faɗa mana yahudawa wato sun gamu da azaba iri daban-daban ba don kome ba sai saboda karɓar surba kuma aya ta suratul bakara tana faɗa cewa idan dai musulmi ba su kyale maganar mu'amala da riba ba to a sanar da su ga yaƙi nan na nan tafi a kansu daga wajen Allah da manzansa fa in lam tafa'alu fazanu bi harbin min Allah wa rasuli in har kuka ce ba za ku bar riba ba to ana sanar da ku ga yaƙi nan daga Allah ga yaƙi nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye yake da ikon tarar yaƙin Allah yasa wato yaƙin Allah ko yana zuwa iri daban-daban ɗaya daga ciki shine a ɗauke muku albarka gaba ɗaya ko a ɗauke muku kwanciyar hankali wa gannuhu an alali an hane su daga ribar fit taurati a cikin at-taura wa akalihim saboda kuma cin su amwalan nasi dukiyoyin mutane bil batil da banna bin rashatil hukumi ta fuskar rashuwa a wajen hukunci cin hanci jam'u rashwatin rashadin nan jam'i ne na rashwat wai ba shi shasu lil hakim shine abin da mutum zai bayar ga mai masa hukunci ga alkali liya kuma da hudan ya goyi bayan sa a wajen shari'a wal maqsud min zikri hadhihi al umur manufa da ambaton wannan lamuran al ittiazu biha mu ma musulmi mu gargado da haka mu kiyaye karbar riba mu kiyaye cin hanci a hukunci wa bayanu annaha haramun fi shari'a ayar da kuma ai mana bayanin cewa mu ma fa shari'a wannan lamuran da haramun ne tafil hadisi ya zo a hadisi kullu lamin na bata mina soti duk wani nama da ya tsiro daga haram wuta ita tafka bata da shi suka ce me soto sai manzo Allah ce ar-rashwatu fil hukmi karbaccin hanci a hukunci karbaccin hanci a hukunci wato alƙali bai halatta ba gare shi eh ya karbi wani abu ala hukumihi bisa hukuncinsa misalin wannan arraminu wanda zai lamunci wani ehin a ce za a ba da dukiya akan alamunci wani shi yasa su malolai da yawa yanzu da hukuma ta kan yi ba daidai bane ta fuskar duban musulunci Eh, akwai cewa masalan idan hukuma tana son tallafa wa manoma sai ta ce ta yi garanti ɗinsu a wajen bankuna Ah, ko kuma wasu manyan bankunan gwamnati ta ba su wasu kuɗi a kan cewa su su yi garantin ah, ga ma- su yi garantin manoma ko wasu nau'i dai na mutane a wajen karɓar bashi wanda su wa'annan ɗin wanda za su yi garanti ɗin za a ba su wani abu muƙabalin wannan garanti ɗin da suka yi to da irin wannan karɓa yana daga yin hukunci da rashuwa wanda duk zai ramana ma'ana zai garantin wani to lalle ya yi shi don Allah a tsarin addinin musulunci ba a yin garantin wani akan ya ba da wani abu ya zama kafin a yi garanti din nasa zai shi din nan zai ba da wani abu ko kuma ma wani zai ba da wani abu a maimakonsa yan a ce wani ne zai biya wanda zai ga- garanti din garanto din ya zamo don ya yi garanti din to wannan ba daidai bane don duk yana daga bangaren rashuwa ana yin garanti ne a tsarin addinin musulunci don Allah kawai yayin ka lamunci wani don Allah kawai cewa a kai kana da matsayi da za a yadda da kai shi bai da wannan matsayin to kai amfani da matsayin naka don ka taimaka masa a yadda da shi din da sunan wato da kai aka yadda amma ya zamo kayi haka ne lillahi don Allah yana cikin abubba da aka ce ba ba a yin su sai don Allah kawai a yi su don don wani abu daban ba don Allah ba bai halatta ba a tsarin shari'a ta musulunci to ko abucin alfarma wanda zai magana akan a taimakawa a taimakawa wani to a ce shi ma sai an bashi wani abu akan yi magana sai ma ba daidai bane wal muqrir ko kuma wanda zai bada bashi a ce sai an bashi wani abu sannan zai bada bashin to wannan ba daidai bane wurin yanzu dabarar da ake yi cewa to ai akwai kuɗin gudanarwa sai ka bada wannan sannan za a baka bashin amma dai bashin ba ruwa a ciki amma ka fara ba da dubu biyar ko dubu goma saboda rike ofishin da suke kula da wannan bashin za su sai kaya da sauransu to wannan duk dai ba daidai ba ne ba daidai ba ne wanda duk zai ba da rance to ya bayar dan Allah shine tsarin addinin musulunci ya zo a hadisi abu uku ba a yin ta sai dan Allah subhanahu wata'ala rance da lamini da kuma amfani da alfarma to duk wannan sai dai a yi dan Allah to wa'atanna lil kafirina mun tanadi azaban lima azaba mai radadi ga wanda suke kafirai an tanada wa kafirai azaba wadda take mai radadi mu'lima wadda take mai radadi wa hul hulud fin nar shine dawwamar da su a cikin wuta za su dawwama a wuta to ran da ko ta lakin rasuna akwai tambayoyi cibiyar magadansa akwai matarsa da da ciki ko idan ta haihu za a yi wa awon da wani a ci da yawa ya rabe a haifa a shi Mm, sai dai idan ya yi wasiya ai a yin yi wa yaron a hakika yanzu ba wajibi bane a kansa tun da yake ya riga ya mutu ko da ma yana da rai ai mustahabi ne sai dai in yayi wasiya ko kuma su sauran magadan suka ga haka din ya fi dacewa ka a zo ana wa kanin su magori cewa ko yanka ko ragon suna ba a yanka masa ba ko abin da ya kama da haka Mm.
cewa ne kuma ya ce a kan makara wani da ne cikin da zai ba ka dalika cikin da zai ba ka dalila ko ko in ba lallai ba ba lallai ba ka iya zuwa wajen wani kai- kai tarbiyya a wajensa
cewa ne kuma ya ce a kan makara wani shin bai da na sai da na aisha ne ko na hasan ko wacce lokacin da suka haihu wani shi lokacin da ne musa Mm, a wato ba na Ai- ba na aisha ba ne ita ta ta kwaikwaita ne Eh, wa misluka lam tara eh, qaddu aini wa wa- menene eh, ah, ba na ta bane ita ma kwaikwaya ta yi ba to
sai wani da ke cewa wani malami ya yi cewa karanta wa mamaci alkur'ani za a tashe shi a tafi ya yake aiki da wani aya da zo a kan ya ba haka ba ne ai an faɗa wa bisa wa bihi yu'anul maitu a taimaki mamaci da ladan ai shi ladan mamaci ladan karatun qur'anin aka ba mamaci wa bisa wa bihi yu'anul maitu wala taqul nasitu bal unsitu yana shi Abdullahi faɗa ne ta tafsir ko to sai magana sauke ta a kan makalla a shawarci iyaye waɗanda in sun san da za su kawo sauran biki na nan ɗaya ɗaya ba Mm.
to a gaya masa gaskiya a yin yaudara sai na yin wasu abubuwa wanda ya in ta adama musulunci bai zo da yaudara ba ai ba daidai bane na sai wani ya ce mutum ne ya mace bar uwarsa ya uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya Mm.
da kuma ƴaƴan ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya Mm.
Ah, namiji ɗaya mace biyu Mm.
wai ya sannan fito a shi ita yar dan uwa ba ta gado ita aka faɗa kwanaki yar dan uwa ko shagigi ce ba za ta yi gado ba amma shi dan dan uwa zai gado yana cikin mata guda hudu da mai rasmus- rusmuki ya yi kawo su ma musamman ya ce su mazan su ne suke gado matan ba sa gado shi yasa da yar- da yar uwarsa shagigiya ko da kuma shi yasa ita za ta gaji nisfi su kuma abin da ya saura ɗaya nisfin sai a ba shi su 'ya'yan dan uwan maza su ne za su raba ban da matansu to sai wani ta kashe da ita aka maka lawo ina da ciki wata biyu sai na kiri na gaji na yi aka tafi aka ce yana nan cikin yana nan kuma na ci gaba da ganin dajin alamunsa amma yanzu ba na jin alamunsa kuma jin yana nan yana zuwa har yanzu har zuwa kwana goma sha biyar a azumi na yawo da ba a kai na kofi da idan ajinin haira ita mai ciki ta yi ta yi haira wal hamilu ta hero mace mai ciki ta yi haira Malam, an- an sami sabani yanda mai mutasar ya kawo shi abin da yake bai haura wata uku ba cikin da bai haura wata uku ba eh, hukuncinsa kamar wato jini idan ya zo ita mai wannan cikin hukuncinta kamar mara ciki ce ko ko kamar wadda yake ya haura wata uku an faɗa dai idan ciki ya haura wata uku jini ya zo mai shi to ya iya kaiwa har kwana ishirin har kwana ishirin to ita wadda bai kai wata uku ba to shine aka sami sabanin malamai wasu suka ce ita ma hakan ne ya iya kaiwa kwana ishirin din to shi a wasu ko suka ce a'a ba zai kai kwana a mafi yawansa yanda yake gare ta sanda ba ta fara ba ta da ciki eh, shi yasa akwai sabani tsakanin malamai akai to shi لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنوتهم أجرا عظيما to qala Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala yace lakinir rasihuna fil ilmi minhum sai dai waɗanda suke matabbata as-sabituna wanda suke tabbatattu fil ilmi a cikin ilimi minhum daga cikin yahudawa ka abdullahi ibn salami kama abdullahi ibn salami alama tabbatar mutum a ilimi shine ya zama duk sanda gaskiya ta bayyana gare shi gaggauta ruko yake da ita Ya- duk irin ilimin mutum idan ya zama zai ga gaskiya amma ya juya mata baya to alama ne na cewa ilimin nasa ba tabbatacce ba ne ilimin bai riga ya shiga zuciyarsa ba shi ilimi yakan shiga zuciya ya cuɗanya da ita yakan zamo kuma iyakarsa baki Eh, to yadda ake ganewa wanda yake ya shiga zuciyar tasa ya cuɗanya da ita shine da ya ga gaskiya sai ya kyale ko me ya bi gaskiya ya zama tabbatacce kenan a cikin ilimi irin yadda abdullahi bin salamin yayi da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar manzo ne ya ba da gaskiya da shi ya kyale magana shugabancin da da yake da da shi a cikin al'ummar su ta yahudawa Ah, wato ah, wal mu'minuna da wanda suke mummunai almuhajiruna wanda suke muhajirai wal ansaru da kuma mutanen madina da wanda yake sun yi kaura daga makka zuwa madina da kuma wanda aka same su a madina yuminuna baki ɗayan wa'annan sun yi imani bima unzila ilaika da abinda Allah ya saukar gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da duk abinda qur'ani ya zo da shi ba wani abu na cikin qur'ani da suka juya masa baya a'a wa ma unzila min qablika sun yi imani kuma da baki ɗayan abin da aka saukar tun kafin saukarwa gare ka kamar attaura kamar injila min alkutubi daga littattafai shine malamai suke cewa irin nan wajibin duk wani musulmi abinda aka faɗa masa cewa wannan littafi ne na Allah Allah ne ya saukar da shi to in ya ga cewa abinda yake cikin sa ya dace da Qur'ani ya ce ai mun ga iska tashi dan ga irin sa ya zo a Qur'anin mu in kuma ya ga abinda yake cikin sa ya saba da Qur'ani to lalle kam ya ce bai yadda ba wannan ba littafi ne na Allah ba domin ko Qur'ani shine mai bada shaida akan dukkan littattafai wa muhaiminan alaihi wa anzalna ilayka kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alaihi yasa duk abin da zai zo ya saba da abin da yake cikin Qur'ani to ba gaskiya bane Qur'ani shine mai shaida akan abin da yake gaskiya idan kuma aka faɗa masa wannan littafi ne na Allah amma a cikin sa bai ga abin da yake ya saba da Qur'ani ba bai ga kuma ya dace da Qur'ani ba to wannan sai ya ce mu dai duk abin da Allah ya saukar to mun yadda da shi duk abin da Allah ya saukar mun yadda da shi ba zan ce wannan lalle Allah ne ya saukar ba ba kuma zan musu ba dan ko in kai musun abin da yake Allah ya saukar da shi ka shiga wani garari Allah ya saukar da shi ka ce ka yi musun sa duk imanin ka da Qur'ani sai ya zama ba gaskiya ba saboda Qur'ani ya zo da cewa a gaskata duk littattafan da Allah ya saukar tun kafin zuwan Qur'ani shine ma anzala min qablika min al-kutubi abin da aka saukar tun kafin kai na daga littattafai wal muqimin salata wannan nusiba alal madhi anna sai shi ne bisa yabo wato kamar an ce wa amdahul muqimin salata ina yaban masu tsaye da sallah wanda dai ya tsaye da sallah to yayi aikin yabo wajen Allah tabaraka ta'ala ba suke cewa guri da yawa Qur'ani in za a faɗi sallah sai a ce a tsaye da ita a tsaye da ita a tsaye da ita me ake nufi da tsaye da ita shine ayi ta wanda za ta miƙe domin aka ce idan mutum yayi sallah ya cika sharuɗanta ya cika rukunanta ya zo da ita yadda ake bukata ya yi ladabi ya yi hushu'i ya yi huru'i a ciki to yana gama sallah sai Allah ya mai da wannan sallah tasa ta koma jiki a ɗauki jikin nan a kai shi ƙarƙashin al'arshi ya ta ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala to an yi sallah wadda take tsayayya kenan ba sallah wadda take gata nan gata nan ba wanda in aka tsaya haka mutum yayi sallah gata nan gata nan to yana gamawa za a ninke masa kayansa a jefo masa yadda ake jifa da tsumma in wasu yakka ba abinda Allah zai da wannan shi yasa a tsaye da sallah a kula da ita a zo da ita yanda aka ake ta faɗa a samu hushu'i da huru'i cikakke a ciki a samu inaba a ciki zuciya ta zama ta koma ga Allah a zuciyar da yake ta koma ga Allah a sallah to tana samun buɗi babba daman hakika wanda suke da rayayyin zukata to ba su da wani abinci zukatansu ba su da abinci kamar sallah yadda maulan musho ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake faɗa wa halqutu ruhin kasalati wa hattara misalan lidorin ausyamin liman zaka akwai wani abinci na rai akwai wani abinci na zuciya irin sallah duk zuciyar da take tsatsarka ran da yake tsatsarka to ai bai da abinci kamar sallah sallah shi ita ne babban abinci na rawuka shi yasa in mutum ya ga yana sallah duk yanda ya ga dama kuma bai damu ba to alama ce na cewa ran nasa ba rai ne na hakika ba wato ba rai bane wanda yake rayayya zuciyar ta sa matacciya ce a kula da tsaye da sallah wa qira'a bi rafi akwai qira'a wal muqimuna salata amma qira'a nan shazza ce shi yasa ya nuna zuwa gare ta da cewa wa qira'a bai ce wa fi qira'atin ba wal mutuna zakata haka nan wanda suke bada zakka walmuminuna billahi wato zakka ita kuma duk inda aka faɗi sallah galibi sai zakan zamo an biyar da maganar zakka saboda yanda sallah take ibada ta jikuna ita kuma zakka ibada ce a cikin dukiyar wanda yake mummuni shi yasa ma ake kiranta zakatu wanda ko dai tsarkaka ashe duk dukiyar da ba a tabbata da zakka ba to ba tsarkakakkiya ba ce ko kuma zakatu din daga nama'u ne da duwa wato duk dukiyar da aka fitar mata da zakka to ta samu da duwa ko da a wajen Allah ne kawai to ta samu daduwa domin ko ita ce wadda za ta zama halal din mai fitar mata da zakka ba wanda yake ya cinye zakka ba wanda malamai ka ba ba zan ba malik suka ce ai wanda ya hada zakka ko da karfin tsaya ne sai a yake shi ko da zai bayu zuwa sai an kashe shi dan a karba yanda mai risala yake faɗa wa man taraka zakata ukhizat minhu karha wanda ya ki bada zakka to ko da karfin tsaya ne sai a karba daga gare shi ko da zai bayu zuwa sai an kashe shi to sai a kashe shi dan a karbi zakka da gare ba za a kyale shi ya zauna cikin al'ummar musulmi alhali baya ba da zakka ba sai da na abubakar radiyallahu ta'ala wanda yake ya fi duk sauran al'umma ilimi da ba wa fata annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce su gaskiya ba za su ba da zakka ba sun yadda da komai na addini amma ba da zakka ne ba su yadda da shi ba yace sai ya yake su an wasu a cikin sabai suna cewa ya ya ababa ya amiral mu'minin ko wato suna faɗa masa ya halifata rasulillahi me zai sa ka yage su tunda dai sun yadda da sauran abubuwa na sallah ya ce a shi ba zai taba yadda da haka ba lau qatilanna man farrada baina salati wa zakati sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka wal mu'minuna billahi da kuma wanda yake sun yi imani da Allah wa wal yawmi lahir sun yi imani kuma da ranar lahira sun sufanta Allah da dukkan sufofi na cika sun kore duk wata sufa ta tawaya daga Allah tabaraka wa ta'ala sun imani da ranar lahira suna ganin kamar gasu lokacin da ake karɓar takaddun ayyuka bawa ko yaushe ringa suran ta kansa lokacin karɓar takaddun ayyuka ya zai karba da wani hannu zai karba me a takaddun ayyukan nasa alamar imani kenan da ranar lahira bawa dan an buɗe an ce ranar lahira ce ai ya yadda ba a'a ina alamar yadda ليس الإيمان بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل إيماني باتك باكي بني abu ne wanda yake tabbata a zuciya kuma a ga aiki ya gaskata shi ula'ika masu wannan sifa da aka ambata wanda yake sun sifantu da sofin nan da aka ambata sanutihimu da sannu za mu ba su wata kira arke na wata kira ko sayutihimu da sannu Allah zai ba su ajaran azima lada wanda yake mai girma ladan da yake ya huce fadar duk wani mafaɗi ya huce duk sifantawar duk wani mai sifantawa to huwal jannatu aka ce shine aljanna da ma abin da yake bayan aljanna shine wa ziyada lillazina asanu husna wa ziyada da kuma abin da yake yadda ta Allah wa ridwanu minallahi akbar to إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا Allah ubangiji ya ce ina auhaina da ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika mu ne muka yi aike zuwa gare ka ila an ce sababu nuzuliha sababu saukar wannan ayar cewa wanda ake kira miskino da adiya wannan zaidin sun ce suka kira suka ji wajen manzo suka ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam min ba'adi musa ba mu san cewa Allah ya saukar wani mutum wani abu ba bayan annabi musa Musa su a ganin su annabi Musa ba wani annabi bayansa ba wani wanda aka saukar da wani abu bayansa wani wasu suka ce wannan amsa ce aka bayar ga fadin su fadin yahuda wanda aka kaito a bayanan numina laka ta tura zuwa na kitabin na sama jimlatan wahida wai ba za su imani ba da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka musu da littafi daga sama gaba daya na qara'u da za su ringa karantawa abinda ake nufin annakum tukiru na binubuwatu nuhu ko dinnan kun yarda da cewa annabi nuhu annabi ne na Allah kun yarda cewa sauran annabawa ma da aka ambata a ayan nan dai annabawa ne ولم ينزل على ولم ولم ينزل ولم ينزل على هؤلاء على احد من هؤلاء كتابا جملته ubangiji bai saukar da littafi ba ga ɗaya daga cikin wayannan gaba ɗaya duk littattafan da aka saukar musu da ɗaya da kaɗan kaɗan ne kamar irin yadda aka saukar annabi musa shi a taura gaba ɗaya shi annabi musa an saukar masa da taura gaba ɗaya amma su wayannan annabawan da aka faɗa a wannan ayar an aiko musu littattafai ne da kaɗan kaɗan irin yadda aka bi wajen saukar da qur'ani kamar yadda ya saukar da taura ga annabi musa wakaci ɗaya fa'adamu inzalil kitabi jumlatan cewa ba a saukar da littafi ba gaba daya bai zama mai suka ba a cikin annabtarsu haka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ku dauki wannan a matsayin abu da zai suka a cikin annabtarsa ba hakika mu ne muka yi aike zuwa gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama auhaina kamar yadda muka yi aike ila nuhi zuwa annabi nuhu wanda shine farko annabi zuwa doran kasa wannabi ina min ba'di da annabawan da suka zo bayansa wa kama auhaina kamar kuma yadda muka yi aike ila ibrahim zuwa annabi ibrahim wato ila nuhu an yi ake zuwa ga annabi nuhu qaddamahum ubangiji ya gabatar da shi li annahu awwalun nabi domin shine farko annabi arsalahu allah da allah ya aiko shi nan ya mutane gargadi daga tare da wani da allah ya rayu shekara dubu da hamsin alhali yana mai juriya bisa cutar da mutanensa suke masa to lam ya sulasin yake lam yashfiya daga shaba ya shibu ne ko sulafi ne shi yasa ya sai ta zama da fata ko wa masu wahu fa min hutuftata wala tubal a haffa waznan amraja misaluhu ya zahabu zaidun wa yaji wa yastaji shutaratan wa yaltaji lam yashfiha da bai furfura ba a cikinta wannan shekara dubin da hamsin din da ya bai furfura ba wahu karfinsa ba ta ragu ba karfinsa kamar yana samrayi shine farko annabawa ulil azmi ma'abucin wato ma'abuta kudirin aniya wanda aka cewa guda biyar ne muhammadu ibrahim musa kalimuhu fa isa fa nuhu hum ulul azmi fa alami ya kasance uban mutane bayan annabi adam saboda cewa mutane sun iyakanta a zuriyarsa inda aya ta suratu safati take fada wa ja'alna zuriyatahu humul baqina muka yi ake zuwa ga annabi ibrahim hassahu ya keɓance shi ba da nuhin da an bato bayan an faɗa annabi nuhu domin mafi yawan annabawa daga zuriyarsa ne shi ɗan tarahu ne wasu suka ce azaru shine wato tarahu wasu suka ce a'a azaru daban tarahu daban illa iyaka azaru dan uwan tarahu ne azaru din amin annabi ibrahim ne ba mahaifinsa ba akan kira dan uwan uba uba to mun yi aike zuwa ga annabi ibrahim wa isma'ila mun yi aike ga annabi isma'il kana nabiyyan wa rasulan bi makkata ya kasance annabi ne manzo ne an aiko shi ne a makka su malamma mata amma da yawa fati a makka nukila ila shari sai aka cire shi zuwa kasar su ta asali ita ce sham wa isaka min yi ake zuwa ga annabi isaka ibnai wanda da isma'ila da isaka duk ƴaƴan annabi ibrahim ne kana rasulan bishami shi manzo ne da aka yi shi a sham ba da isma'ila bayan annabi isma'il wa mata biha ya mutu a sham din kuwa a sham din ya mutu shi ba wani waje ya mutu ba aka dafo jikinsa aka dawo da shi sham a dama a sham din ya mutu wa yaquba da kuma muka mai muka aike ga annabi yaqub ibn ibn ibn isaqa dan annabi isaq sannan kuma akwai yusufu ɗansa sannan shu'aibu ɗan nuwaibu sannan na bahudu ɗan abdullahi sannan da na salo ɗan asafu sannan na musa da haruna imrana ƴaƴan annabi ibrahim sannan annabi ayyubu sannan hariru bisa cewa hariru annabi ne ya a wato an faɗa cewa malamai da yawa sun tafi akan cewa hariru ba annabi bane yanda zai zo ga mufassiru ɗin nan gaba a maulan mu shau abada tijani radiyallahu ta'ala anhu ya rinja da cewa hariru ba annabi bane luqman waskandaru laysa anbiya fi arjal aqwal lakin awliya wal hulfu fil hirri shahirun munjali amursalun amla wakila balwali to a ce wali ne shi ya farin jari suma dawuda sannan dawuda dan aisha suna Sulaiman ibn Dawud sana nabi Sulaiman dan Dawud sunan Yunus ibn Matta nabi Yunus dan Matta sannan annabi Ilyas sannan Zulkifli duk wani annabi da aka ambata a Qur'ani yana cikin yan annabi Ibrahim banda wayannan guda biyar din su ne annabi Idrisu da annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Lutu da annabi Salihu to su ba ayan annabi Ibrahim bane shi annabi Lutu dan dan uwansa ne ba sama annabi ba a cikin larabawa ba sama annabi ba a cikin larabawa sai ko guda biyar shine annabi hudu da annabi salihu da isma'ilu da annabi shu'aibu da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annan sune annabawan da Allah ya aiko a cikin larabawa da hudu da salihu an aiko su ne a cikin arabul ba'ida larabawan da suka kare sai annabi hudu an aiko shi ga adawa annabi salihu kuma an aiko shi ga sabudawa wanda duk waɗannan larabawa ne kuma sun kare su ne wa'annan al'arabul ariba kuma alba'idatu akwai kuma arabul ariba wanda suke bakiya su ne kamar jurhumu da amalikawa akwai kuma arabul mustariba su ne kamar kuraishawa wato laraba wanda yake koyan larabcin suka kai so asali danyen su ba larabawa bane su ne duk wa'anda annabi isma'il ya haifa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam to wala subadi da kuma ƴaƴansa auladihi ƴaƴansa ƴaƴan annabi yaqub minhum yusufu annabi yusuf yana cikin su da biyu wa rasulun bittifaqi shi annabi yusuf annabi ne manzo ne malamai sun gamu akan haka wa baqihim sauransu fi tilaf akwai sabani game da su wasai amma zancen da yafi inganci cewa su ma dai annabawa ne amma fa su ba manzanni bane masu zuwa da shari'a zahira wannan ne yasa abin da ya saba da shari'a ta zahiri afku daga gare su saboda maslahohi tarattaba wadda ta jeranta bisa wannan sabawar bayanin wannan zai zo nan gaba gare mu a cikin suratu yusuf a cikin suratu yusuf wa yunusa da annabi yunus dan matta wa fi lugatun sittu akwai lugogi shida a ciki ana cewa yunusu ko yunasu ko yunisu ana cewa kuma yu'nusu ko yu'nasu ko yu'nisu shine lugogin shida amma dai wala zai kura bihi sabbi ramun nuni aw kasraha ma alwawi kirawin nan bakwai sun zo da yunusu ko yunisu akwai yunusu akwai yunusu a cikin kirawin nan bakwai amma sauran lugogin guda hudu babu su a cikin kirawin nan guda bakwai to haka ma kuma a yusufu shi ma akwai lugogi shida akwai lugogi shida wa harun haka nan annabi harun dan uwan annabi musa wa hawayi sulaiman da kuma annabi sulaiman wa ataina abahu dawuda zabura mun baiwa mahaifinsa shine dawuda mahaifin annabi sulaiman mun ba shi zabura bil fati zabura da fata yasu lil kitabil mu'ta suna ne ga littafin da aka bayar wa huwa absatun mi'atun wa hamsuna surat sura 150 ne laysa biya hukumin wala halalun wala haram ba hukunci a ciki ba magana halal ko haram a ciki bari tasbihi ne da tsarkakewa da yabo da godiya ga Allah da kuma gargade annabi dawud alaihi salam ya kasance yakan fita zuwa jeji fili ya tsaya ya ringa karanta zabura malaman bani isra'ila su tsaya halfahu a bayansa mutane sauran mutane su tsaya bayan annabawa a aljanu bayan malamai mutane sauran mutane su tsaya bayan malamai aljanu su tsaya bayan mutane shaidanu kuma suna bayan aljanu dabbobi wanda suke kan duwar wasu su zo su tsaya faya kumna bai ne dai su tsaya a gaban annabi sulaiman annabi dawudu wato da firifat da yoro a laru'usin nasi mutta tsuntsaye su ringa kada fuka-fukansu a kan kawunan mutane alhali duk wannan halitta suna sauraron karatun annabi dawo daga zabura suna mamaki daga gare ta domin ubangiji ya baiwa annabi dawo da murya kyakkyawa hakika ya zo cewa ba musala shari Allah ya kara yadda gare shi da sauran sabon manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karatun qur'ani da daddare da murya kyakkyawa yayin da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi qira'atuka laylata karatun ka qur'ani a wannan daren ya kayatar da ni kai ka ce kai an baka murya daga muryoyin annabi dawuda sai abu musala shari ya ce da na san kana sauraro na ai da na kawata karatun gare ka kawatawa ashe kawata karatu don mai ji karatun ya kara shigarsa daidai ne ba wai laifi bane dan an yi yanda wannan hadisi wanda yake ingatacce ke nunawa to a wabin rami akwai kuma zuburan da zamman zaira masdaru ya zamo masdari ne bi ma'ana mazmura ana nufin sunan maf'uli su masdari yakan zo da ma'anar sunan maf'uli ai makatuban abun rubutawa wato da kira'ar da fata da kuma kira'ar da ramma duk kira'o'i ne sar'iyya duk sun zo a cikin kira'o'in nan bakwai wa rusulan wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayk wa kallama Allah Musa taklima haka nan kuma wa arsalna mun aiko rusulan wasu manzanni karkasas lahum alaika da hakika muka bayyana su gare ka haza wannan raddu raddi ne da kaulin yahudi ga fadin yahudawa lil mustafa ga manzo abin zadi sallallahu alaihi wasallama musa kai baka ambaci musa ba ma'adattahu ma'adattahu tare da abin da ka lissafa na daga annabawa wannan ya nuna cewa ashe kai ba manzo bane sai Allah ya raddin wannan da wannan aya da abin da zai zo bayanta akwai wasu manzannin da yake mun karanta mun faɗa masu tintini wa rusula akwai kuma wasu manzannin lamna kasussu alaika da mu faɗa masu ba ruya an ruwaito annahu ta'ala cewa ubangiji tabaraka ta'ala ba asa samaniya ta'ala fi nabiyyi ya aiko annaba annabi har dubu takwas arba'atu alafin min bani isra'ila dubu hudu a cikin banu isra'ila wa arbatu alafin min sa'irin nasi dubu hudu kuma daga sauran mutane qala shaw haka jalaluddin al-mahalli ya fada fi surati gafirin a tafsirin suratu gafir hadhihi ruwayatu wannan ruwayar ra'ifatun tana da rauni kwarai bali za ta fara min hal mufassiru wannan ne yasa shi mai tafsirin namu jalaluddin suyudi ya nuna kubuta daga gare ta ya dangana ta ga shehu jalaluddin al-mahalli ko da yake ta wani wajen sai a ce ai da kamata ya kawo zancen da ya fi inganci magana wadda take rarrauna in ka kawo ta ko da ka dangana ta ga mai ita ai baka fita ba hakikanin fita ai abin da yake akwai ka duba haƙƙin ɗalibai a kanka ka kawo ruwaya ingantacciya wadda za a yi aiki da ita ko wa ruwatul mashhuratu ruwaya da ta fi shuhura cewa annabawa su dubu ɗari ne a wata ruwayan ma dubu mai tan da kuma dubu ishirin da hudu a rusulu minhum manzanni a cikin annaba wannan dubu ɗari da dubu ishirin da hudu ko dubu mai can da dubu ishirin da hudu ɗari uku ne da goma sha uku ko sha hudu ko sha biyar wanda aka ce kuma wannan adadin nasu zai iya fita daga sunan manzo sallallahu alaihi wasallama muhammadu in kai fakinsa mimun ha'un mimun mimun dalu to zai baka haka zai baka haka mimun na farko cas'in kenan ko ga arba'in ga goma ga arba'in cas'in to mimu mimu din ha guda uku ne dan ga guda ɗaya da farko ga guda biyu can kuma wannan da yake da shadda guda guda uku ne cas'in an hada uku nawa kenan ɗari biyu da saba'in ɗari biyu da cas'in sannan ga dalun talatin da biyar in an hada nawa ba ɗari uku da biyar ba kenan to ga ha'u in ka ɗauki haɗin kawai takwas to ka haɗa ya zama da sha uku kenan shine ruwa da sha uku in kuma ha wato da alifi tara kenan ya zama da sha hudu kenan in kuma ha'u ka faɗa da alhamza to alhamza a yi kamar alifi ne ya zama da sha biyar ɗin kenan shi yasa daga wannan suna mai girma an fidda adadin nan na manzanni gaba ɗaya to wa ba da zalika bayan wannan falhaku magana da take gaskiya adaduhum idayarsu bi isarun ba ala sayi bisa magana wadda take tabbas za a yi riko da ita bari hadisai ne wanda yake an samu sabani a cikinsu ta yi a ce akwai magana a kai yadda malamai suke bayani yadda malamai suke bayani wa kallama Allah Musa ubangiji ya zantar da annabi musa bila wasiɗatin ba da wasiɗa ba ta kalima zantarwa allah ya zantar da shi ai azala an hul hijaba ai allah ya gusar da tsari daga gare shi fa sami a kalaman la ya ji zancen allah wa laysa muradu anna la kana sakiyan su matakallama ba wai ana nufin zancen allah farar da shi Allah koyaushe a cikin magana yake in ya nufi wani a cikin bayansa to sai a ɗauke masa tsari ya ji magana lana zalika bi sahilun Allah dan a ce Allah ya fara da wani abu wato wadda take sifarsa abu ne wanda yake ako ruga Allah abu duk sifofin Allah ba su da farko ba fara da su akai ba ta kaliman zantarwa kuwa rusula مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما rusulan Allah ya aiko manzannin nan badalun min rusulan badali ne daga rusulan wancan rusulan karkawar rusulan karkas salamu alaika min qabl Allah ya aiko manzanni mubashirina dan su zama masu albishir ga bayi bis sawabi suna albishir da lada man amana ga duk wanda ya imani wanda duk ya imani suna faɗa masa cewa ga lada nan da zaka samu wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa munzirina suna masu kuma gargadin wanda yake ya ya ya ya ya kafirce wato yana suna gargadin bil iqabi da azaba man kafara ga duk wanda yake ya kafirce arsalnahu wanda duk yake yadda da abin da suka zo da shi to suna faɗa masa cewa kai kuma ga irin azabar da take jiranka a wajen Allah subhanahu wata'ala arsalnahu mun aiko manzannin nan ne fa liyalla yakuna linnasi ala lahi hujjatu dan kada hujja ta kasance ga mutane akan ubangiji subhanahu wata'ala dan kada mutane su zo suna cewa da Allah ya ubangiji me yasa kai mana azaba alhali baka aiko mana wanda za su tunatar da mu ba a tukalu ba wata hujja da za a faɗa ba'adar rusuli bayan aiko manzanni ba da irsalin rusuli ilai bayan aiko manzanni zuwa gare su yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu dahe wala wanna ahlakanahum bi azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزن da a ce Allah zai kama bayi da azaba zai halakar da su da azaba kafin aiko manzanni kafin aiko manzo gare su da sa iya cewa ya ubangiji me yasa me ya hana ka aiko manzo gare mu in ya so in ka aiko manzan mu ba ayoyinka kafin a ce mu gamu da wannan kaskanci kafin mu gamu da wannan kunya shi yasa kenan wato aiko manzannin nan dan yankan hujjan bayi ne amma ba wai dan cewa dole ne Allah sai ya aiko ba in Allah ya da Allah ya nufa da sai ya riki bayi ba tare da ya aiko manzannin ba idan ya yi azabar ga bayin ba wanda ya sai ya ce dan me shi yasa wato wajen ahalus sunnati suka ce aiko manzannin nan baiwa ce daga Allah baiwa ce daga Allah inda mai jawharatu tauhid yake faɗa wa minhu irsalu jami'ir rusuli fala wujuba bal mi baharil farali fa in yusibna fa bi baharil farali wa yu'azzifa bi baharil adali yana daga abin da yake zamu yadda da shi kuma mu kudurce cewa jaizi ne a haƙƙin Allah ba wajibi ba aiko baki ɗayan manzanni ba wajabci ba dole bane sai Allah ya aiko manzanni ba kamar yanda mu'tazilawa suka tafi ba kan cewa ai dole ne Allah ya aiko manzanni a'a ba wani abu wanda yake wajibi akan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ɗaukaka daga a ce akwai wani abu wanda yake wajibi a kansa illa iyaka Allah subhanahu wata'ala yakan yi wa kansa alkawari ya ce wanda ya kaza ne alkawarin zan bashi kaza ya zan masa baiwa kaza to irin wannan Allah baya saba alkawarinsa wa'adallah la yulufu Allahu wa'ada amma dai a gaba daya ba wani abu wanda yake wajibi akan ubangiji fa ahlul fa ahlul fatarati ma'abuta fatara wanda aka yi su zamanin da ba wani annabi da ya zo na juna za su zamo sun samu tsira walau baddalu wa gayyaru ko da sun musanya sun jirkita kala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ce wa kuna mu'azzirina ta na asar rasula bayan da za a yi mi azaba ga bayi sai mun aiko manzo gare su yayi musu bayani in sun ki karba to sannan ne suka cancanci a yi musu azaba wa kala da ya faɗa kuma wala wannan alakna bi azabin qawli la qalu rabbana la arsalta ilaina rasulan al'ata wa ma warada abin da yazo min ta'azibi bari afradi daga cewa ana za a yi azaba ga sashen ɗaiɗaiwan mutane min alil fatarati daga ma abota fatara fa ahadisu ahadin kamar irin sai imrul qais masala to hadisai ne wanda suke a an ruwaito su ne su fuska ahadiyya la tuqawil qadiyati bata isa ta muqawama ta tare wato maganganun da yake an tabbatar da su da dalilai mutawatirai ba wanda suke yanke kama a fadawa shawun almuhaqiquna kamar yadda malaman mu masana hakika suka fa'idantar da wannan suka tabbatar da wannan dan ya zama ba wata hujja ga mutane bayan aiko manzanni zuwa gare su wa inzalil kutubi da saukar da littattafai wal ma'ana abinda ake nufi law lam yursilillahu rasulan da a ce Allah bai aiko manzo ba da a ce Allah bai aiko manzo ba da mutane sai su zama suna da hanzari a cikin barin kaɗai ta Allah haka da Allahu uzrau amma Allah yanke hanzarinsu ta fuskar aiko manzannin nan wazzarfu zarafin nan ya rataya ne da nafayin wato ba'adar rusuli yayin ya rataya da cewa li Allah ya kuna linnasi to ai in ta fata hujjatu ai hujjar su ta koru wata zarum da duk wani hanzarin da za su kawo bayan aiko manzannin amma kafin aiko manzannin to suna da bakin su kawo hanzari idan ka ce to ya za a ce mutane suna ba da wata hujja kafin aiko manzanni tare ko da cewa ga dalilai nan sun wuce iyaka wanda suke shiryawa musu cewa lalle ne a san Allah a yadda da cewa makaɗaici ne kamar yadda aka ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahidu kowane abu a cikin halitta yana dauke da aya da take nuna cewa ubangiji makadaici ne to sai a bada amsa da cewa Allah ta'ala bai mana takalifi da wannan da zarar hankali wajen ahlus sunnati hankali bai isa wajen takalifi ba sai aiko manzanni bari ba makawa daga hada manzanni tunabbihu wadda manzannin da za su faɗakar da bayi alal adillati bisa dalilai wa shahiduhu shahidi akan wannan magana da aka faɗa wannan ayar da kuma fadin ubangiji wa ma kunna mu'azzirina hatta nab'atha rasula bayan da za a yi wa al'umma azaba sai mun aiko manzo gare su ولذلك قال عامش wannan ne sa ahlus sunnati suka ce hakika inna ma'rifatan la hakika sanin Allah ba ta tabbata sai da shari'a sabanin mu'tazilawa yanda shehu sunusi yake faɗa a farkon wato ummul barahin yajibu ala kulli mukallafin shar'an shar'an ta fuskar shari'a la akalan ba wai ta fuskar hankali ba ba wai ta fuskar hankali ba mu'tazilawa su suka tafi akan cewa hankali yakan kawo hukunci hukunci kan tabbata da hankali yadda suyudi yake faɗa a kawkabar saɗe sun mahidabullahi bil insha'atalak bi fi'li man kullifa hukumun fal ahaq laysa li ghayri llahi hukumun abada wal husn wal qabh idza ma warada wasfal kamal wasfal kamal aw nufur ad-dar'i wa gairihi shar'i wa illa wa gairihi aqali wa illa shar'i bi shar'i la bil aqal shukrul mun'imi hatmun wa qawla shar'i la hukuma lumi qawla shar'i la hukuma lumi yace a karshe wa fil jami'i khalafal mu'tazila wa hakkamul aqal fa illam yaqri la ai zuwa karshen abin da ya faɗa to wato dan kada mutane su samu bakin magana wato to fa wato fa wanda yanda za su iya cewa rabbana laula arsalta ilaina rasulan fa natabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin fa ba'athna sai muka aiko manzannin liqad uzrihim dan yanke hanzarin bayi dan yanke hanzarin mutane wa kana Allahu aziza ubangiji bai gushe ba mabuwayi galiba mai rinjaye kahiran mai rinjaye ligairi ga wani samun faridan bil ijad wal idani ya kadaita da cewa shi kadai ne mai samarwa duk wani abu da ka gani Allah ne ya samar da shi duk wani abu kuma da kaga an tafi da shi to Allah ne ya rasar da shi mabuwaye ne a cikin mulkin sa hakima wani kuma cikin duk abin da yake fi sunihi ay yarau sha'a fi mahallihi yana ajiye abu inda ya dace a ajiye shi wa nazala aya ta sauka lamma su'ila al-yahudu yayin da mutanen maka suka tambayi yahudawa ko koyan wakacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake faɗa wa yahudawa kun san ni annabi ne an faɗe ni a cikin littattafan ku aka tambayi yahudawa annabi wace daga annabtar manzo sallallahu alaihi wasallam fa an karo sai suka yi musu ai hina qalan nabi wakacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace da yahudawa ku dannan kun tabbata cewa ni an ambace ni a littattafan ku suka ce mu ba mu san haka ba wai ba mu san suka ce su ba san wani mutum ba ma da aka yi aike zuwa gare shi bayan annabi Musa wai annabi Musa shine karshen wanda Allah ya yi aike gare shi wasu suka ce mai tambayar mushrikan larabawa ne suke tambayar yahudawa yayin da suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ba kome mu za mu je mu tambayi yahudawa game da kai za mu tambaye su daga sifarka a cikin littattafansu a wato mun tambaye su ko suka ce su ba san ka ba shine wannan ayar ta sauka abinda ake nufi idan sun musunka suka ce su ba san da kai ba suka kafirce da abinda aka saukar zuwa gare ka to ƙarya suke faɗar kan zabo sun yi ƙarya a cikin abin da suka faɗa domin ubangiji ya shaida ma da cewa kai annabinsa ne ya shaida ma da manzanci ya shaida ma kuma da abin da ya saukar gare ka cewa ƙur'anin nan daga wajensa ne lakin illahu لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا lakin Allah sai dai Allah subhanahu wata'ala ya shahadu yana shaidawa yubayyinu nubuwataka yana bayyana annabtaka bima unzila ilayka da abinda aka saukar gare ka min alqur'ani daga qur'ani almu'jizi wanda yake ya gaji da halitta da su zo da kamarsa li kulli mahalokin ya gaji da duk wani halitta ya zo da kamarsa walam yanzil kitabun mu'jizun yutahadda bihi ala nabiyyin min al-anbiya'i ghairi nabiyyina ba wani littafi wanda yake mai gajiyarwa da za a ce ba wanda ya isa ya zo da kamarsa to bai sauka ba ga wani annabi daga annabawa in ba annabinmu ba annabinmu shi aka ba shi wannan babbar mu'ujizar mu'ujizar da yake ba kamarta mu'ujizar da yake koyaushe ɗorarriya ce damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina izza'at wa lam tadumi mu'jizan ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta dawoma ta dore a wajen mu wannan yasa ta fi duk wata mu'jiza ta annabawa domin annabawan sun zo amma ba su dore ba amma mu mu'jiza annabin mu ta dore ga ta nan har abada wankarat mu'jizatu kulli nabiyyin min qirahu wa ma li hazan qira'u yanda sayyidi yusuf nabhani yake faɗa a daibatul gara mujizun kowane annabi sun kare da karewar zamanin sa amma mu'jizar qur'ani ba karewa domin tun zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama har ƙarshen duniya to duk zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk waliyan da suka bayyana a ciki karamomin da suke bayyanawa karamomin da suke bayyana a hannunsu mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama wal karama ayatu minhum mu'jizatun hazaha min nawalikal awliya and mu'jiza duk karama da wani wali zai bayyana har karshen dayuwa to mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a cikin zamanin sa ake a cikin zamanin sa ake qur'ani ya zo mai tahaddi cewa ba wanda ya sai zo da kamar sa to wannan qur'ani ya isa shaida akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya aiko shi Qur'anin nan Allah ne ya sauka ne idan da ba dan haka ba su Qurayshawa da sauran Larabawa su zo man da kamar Qur'an su zo man da kamar Qur'anin am yaquluna tare qul fatu ya bi ashir suwarin mubtarayatun ko falyatu bi mislihi falyatu bi hadisin gairihi in kanu sadiqina am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqina in sun ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkiri qur'ani ya ce allah ne ya saukan masa to su ɗin ma ɗan larabawa ne kamar manzon allah su kirkiri nasu man su zo da shi amma ba su iya zuwa da haka ba wannan ya zama hujja babba akan cewa qur'ani daga wajen allah ne anzalahu allah ya sauka da qur'anin bi ilmihi alhali yana hada da sanin sa ai aliman bihi yana masani da shi au wa fihi ilmuhu koko ya saukar da shi alhali sanin allah na cikin sa wal mala'ikatu yashhaduna mala'iku ma sun shaida da haka laka sun shaida ma ayran kuma wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida ala zalika akan wannan shan da yace anzalahu bi ilmihi ashara al-mufassir mai tafsirin mu yayi nuni ila an alba lil mulabasa idza cewa bar ta bi ilmihi tana nuna mulabasa aw bi ma'ana fi koko da ma'anar fi ne wal ma'ana al awwali in an tafi kan cewa bar ta mulabasa ce abinda ake nufi da maganar ya saukar da shi yana mai cuɗanya da sanin sa ai yana sane da shi domin hada magana tana yin kyau bisa gwargwadon sanin mai hada magana tunda wannan qur'anin ya zamo ya zo ne daga sanin Allah a ta mai cikakke almutalik bi kulli shay'in sanin Allah wanda yake yara tai da kome wanda yake yara tai da kome sai qur'anin ya zamo a cikin mafi daukakar matsayi na fasaha la yumkinu ahadan ghayrahu al-ityan bi shay'in minhu zuwa da wani abu daga gare shi ba za ta yi ga wani ba in ba ga Allah ba in an ce ko bi din mai ma'anar fi ce wato ma'anar sai ya zamo ubangiji ya saukar da shi wal halu alhali anna fihi ilmuhu qur'anin nan yana dauke da isanin Allah ai ma'lumatihil gaibiyya ai abin da ya sani wato anna fihi ilmuhu ai ma'lumati ma'lumati din fasara ilma din ne amma shi da yake za a yi masa nasba da kasra tun da wa ma bita wa alifin qarjumi'a yuksaru fin nasbi wa bil jarri ma'a al gaibiyyata wanda suke boyayyu ai ma'lumatihil gaibiyyata to ana nufin cewa ya kunshi alal mugayyabati abubuwan da suke gaibi ya kunshi kuma gyaruwar halitta abinda zai zama sababin gyaruwar halitta idan ba dan waswasin shaidan ba da bawa ba shi da mafita a komai a rayuwarsa irin ya koma ga qur'ani amma shaidan ne yake waswasi gare mu muke ganin yawan an koma ga qur'anin abin kunci zai alhali yalwar komai na cikin qur'ani mafita ga komai na cikin qur'ani wa ma ta juna ilai da duk abin da suke bukata gare shi حيث اشتمل على tunda qur'anin ya kunshi wannan وشاهد shahidu sirkin shaida ne na gaskiya على أنه من عند- shi ya zama shaida ne na gaskiya bisa cewa shi kam daga wajen Allah ne إنما حسب kussal qur'an an keɓance qur'ani da ambato لأن domin musun laraba nan da bijirarsu ga qur'ani ne kuma da san zama wa qur'ani shine mafi girman mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallam to ubangiji dai ya isa mai shaida gare ka bisa ingancin annabtarka wal ma'ana abinda ake nufi anna shahadatan lahi shaidar Allah tuguni ka za ta wadatar da kai wata kafi ka za ta isar ma lokacin da sauran kwa ya yi to alhamdulillah duk ba wanda ba sa yi sukan yi amfani da fatawan malaman nasu sukan yi amfani da fatawar malaman mutane sai wanda ya ci wani sai in mutum da saboda sai ke hali amma ta da kama idan mutum ya wai saboda saboda ya ke saboda ya saboda ya a wannan ya tawili ne ba'idi tawili ba'idi ramuwa da kafara ne a wannan tawili ne ba'idi
sai wanda ya ci mana mutumin da yake mana illa iyaka idan ya zamo kamar shi idan bai ci abinci lokacin sahur ba to zai shiga wani garari ko ya halaka saboda haka to kuma wannan ai ba zai zamo ya dogara ne da abu wanda yake sabon mai kamar misali mai olsa yana da olsa wanda olsa ba ta hana shi azumi gaba daya amma kuma dole in bai ci abinci lokacin sahur ba to kafin ya kai azumin zai gigita kwarai ko ya shiga ma'amna hali mummuna to wannan dan ya sha azumi saboda cewa bai sahur din ba wannan ba za a ce laifi ba ne wato sai ya zamo ramuwa ce kawai a kansa ramuwa ce kawai a kansa to sai wanda ya ci maka wani kudi da mutum da yake bala na mm, shin sallama dai zai yi a cikin sai da cikin mutane da ya sallama mm.
sai ya nufi ya hukumi ya ci a duk sanda ya sallama sai ya sake niyya sai dai idan ya zamo sallar wadda ake yin ta rakawo'i da yawa ce kamar misali asham wadda wasu sukan yi goma wasu sukan yi ishirin wasu sukan yi talatin da shida ko da akwai wannan to wannan idan ya je in ya niyya ɗaya ma sai ya zamo ta iya isan masa za ta iya isan masa gaba ɗaya amma dai dan kawai zai yi na fulfilin ba wai wanda yake ake cewa guda kaza za a yi ba shine zai yi dan son kansa to wannan duk sanda ya sallama ya tashi ana bukatar ya sake niyya to shikin إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يتي إن الذين كفروا حقيقة وإنن دسك كافر شيء بالله دا الله سوء كان سن كافر شيء دا الله sannan kuma wasaddun nasa suka zo suna tsare mutane an sabilillahi daga tafarkin Allah dinil islami addinin musulunci bi katmihim na ata muhammadin sallallahu alaihi wasallama saboda sun ɓoye sifar manzo sallallahu alaihi wasallama wa humul yahudu su waye masu wannan sifa su ne yahudawa yahudawa su ne wanda yake sun kafirta ba su haƙura da kafircin nasu ba da a ce sun bari iyaka kafircin kansu wala Allah da sun yi wa kansu maganin wata babbar azabar amma sai ya zama suka tsaya tsayin daka sai sun hana bayan Allah daga bin addinin Allah ko yaushe kuma wannan sifa tana nan malizimciya ga Yahudawa ko yaushe ba mai kokarin ya ga halitta Allah ta bace irin ba Yahudi duk inda ba Yahudi yake ba tunaninsa irin ya ga ya raba mutane da Allah ya ri- ya raba bayan Allah da Allah subhanahu wataala sai yasa ko yaushe a fito da mutane wannan tsarin a fito da wannan muta- mutane wannan tsarin da suna in dai ba a yi riko da haka ba wai ba za a ci gaba ba cewa an mai da barin tsarin Allah shine ci gaba wal iyazu billahi ya za a yi wanda ya bar tsarin Allah ya ci gaba a cikin halittar Allah Eh, bayan da za a yi shi yasa masu bin su kullum a wahalta suke sun bar tsarin da su suke kai sun bi tsarin wasu can suna kan tsari na Allah ko ala kulli halin dai ko da ma sun bauɗe din daga yanda aka tsaya ya cancanta a same su amma dai bacewar su bata kai ka ba bacewar yahudawa ba amma sun dawo sun bi yahudawa shi yasa gaba ɗaya abin da suke hangen za su samu ba samu za su yi ba duniyar ba za ta kyau ba gare su ballantana kuma lahira Ah, shi kamar da yake bai hude kan rallo masu wannan tsari sun bace ralaran ba'ida bacewa wanda yake mai nisanta su anil haƙi daga gaskiya sun bace bacewa mai nisanta su daga gaskiya haka kuma a cikin waɗanda suke cewa su musulmi ne amma ana samun masu ɗaukan irin wannan tsarin na yahudawa abin da za a yi na kirki ko abin da ake kiran mutane a kai zuwa gare shi na kirki ba cewa aka yi dole sai mutum ya yi ba amma wanda ya ga yana so ya ga abin ya masa ya shiga tsari ne na kirki cewa kai ka zo a haɗu wajen istighfari ka zo a haɗu wajen yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo a haɗu wajen yin hailala duk a cikin wannan akwai wanda ba daidai ba kuma ai qur'ani ya faɗa wa manaufi bi ahdihi min Allah wa afu bi ahdi Allah idza ahadtum me ake nufi da wannan in kuma Allah alkawari wani alkawari ne za ku yi irin wannan Allah ne ma alkawari kullum sai ne istighfari 100 da safe Allah ne ma alkawari kullum sai ne istighfari 100 da yamma Allah ne ma alkawari kullum sai ne salati ga annabin ka 100 da safe Allah ne ma alkawari sai nayi amma ba cewa aka dole sai mutum yayi ba sai wanda yake so shine aka ce ya zo to sai a nuna masa ya ake a lakana masa amma aka samu an su a cikin bayan Allah su ba za su yi ba kuma ma wanda suke kai din kokari suke lalle sai sun raba shi ai wannan abu ba daidai bane ai wannan abu bid'a ne ai wannan abu fita ne daga addini yanzu istighfari fita ne daga addini yanzu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fita ne daga addini yanzu hailala fita ne daga addini aw furun billahi an qala abdun mukhlisan la ilaha illa allah aw an istaghfara al-ilaha yurji minhu gufrana ma janatu yadahu in yakun zaya ayyuhan nasu kufran farzamul kufra ta madu uqbahu yanzu ashe dan mutum kawai ya ce la ilaha illa allah sai kuma a ce wannan shine kafirci ko dan ya istighfari sai a ce ai ya bar tsarin musulunci ya koma kafirci abba jama'a ya kamata a san me ake irin wannan ba laifin su kansu sun ki ba da mun ba cewa akai mutum dole yayi ba cewa akai wanda yake so ya zo a lakana masa yasa makabata ma akwai wanda in mutum ya zo yana so ba a gaggawa lakana masa sai an mai da shi ya je ya sake dawowa ya sake dawowa kafin a lakana masa dan ɗaya daga cikin manufa da haka a nuna wa mutane cewa fa wannan abu kai ka zaɓo wa kanka cewa za ka kuma alkawari ne kai kai tsakaninka da Allah kan za ka yi wannan ayyuka na biyayya wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce man nazara an yudi Allah faludihu wa man nazara an yasi Allah fala yasihi wala shay alai wanda duk ya bakanci zai aikata abu wanda yake biyayya ne ga Allah to lalle ne akan sai aikata wannan abu kada ya ce zai bar aikatawa to ashe kenan wanda duk yake haka to ya gaji wani abu ne daga wajen yahuda wannan ko da dai shi musulmi ne to amma ya gaji wani abu ne daga cikin abin da yahuda wannan suke kai manzo Allah daman ya faɗa hadisi ingantacce la tattabi'unna sunana man qablakum za a samu a cikin ku masu bin tsarin waɗanda suka gabace ku na daga al'ummu hatta law da halu juhra rabbin la dahaltumu hadda zai kai matsayin a ce sai sun shiga ramin damo to kuma da sai kun bi su wajen shiga wannan ram to bata dai babba ba irin a ce mutum shi akan sa ya bace kuma ya tsaya tsayin daka wai sai ya bar da wasu sai ya bar da wasu wal iyazu billahi duk wanda ya kira zuwa abin da yake bata to laifinsa da kuma laifin duk wanda ya bata bayansa yana kansa haƙi zuwa ranar alkiyama إن الذين كفروا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا حقيقة وإن الناس كافر سيد الله وظلموا سكذالين تكاوننسو نبي كو سكذالين نبيه النبي الله بكتمان نعته دقوي صفرسا بس بيان صفرسا ودي يكي سنسن kuma an ɗaukan musu alkawari cewa lalle su bayyana wai za haza Allah misa ga lazina utul kitaba la tubayyinunna hu lin nas wa za haza Allah musa ga lazina kitaba la tubayyinunna hu lin nas wa la taktumuna an ɗau alkawari gare su cewa lalle za su bayyana amma su wa'annan a maimakon su bayyana din sai ya zama ɓoyewa suka yi ɓoyewa suka yi don ka jama'a su shirya a taura ta zo da bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam haka ma injila ta zo da bayanin manzo yana cikin irin abin da ya zo a ciki duk da cewa sun sauya inda annabi isa yake faɗa cewa a nan gaba allah zai aiko annabi wanda yake kama annabi musa aka bincika aka ga to wani annabi ne wanda yake ya kama da annabi musa ai ta waje da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya tabbata akwai kamanci tsakaninsu da annabi musa ta gurare da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya rinjayar da shi akan duniya annabi Musa shi ma a zamaninsa ya sami irin wannan koda ba komai akan banu Isra'ila wanda daman shi an aiko shi ne ga banu Isra'ila da annabawan da suka gabata duk manzannin da suka gabata kowanne akan aiko shi ne zuwa ga mutanensa kadai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ga dukkan halitta wa ma sanaka illa ka fatallin nasi to amma dai annabi Musa ya yi rinjaye akan mutanensa ya zamo zai ce ayi dole ayi yanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu kaiwa ga wannan matsayi hakan nan ta wajen cewa masalam annabi Musa ya yi aure yana da ‘ya'ya annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya yi aure yana da ‘ya'ya da duk irin wannan to duk irin wannan abu ba ne wanda yake sun zo a littattafansu amma suka ɓoye suka nemi kau da su zuwa wata manufa ta su daban don su cimma wani buri nasu to hakika wanda dai suka kafarta da Allah suka zalunci annabinsa ta fuskar ɓoye sufofinsa la yakunillahu bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ne gafara la mai gafarta musu bayan da Allah gafarta musu lalai adim dariqa ba zai shirye da su wata hanya ba mina doriki daga hanyoyi ba za a shirye da su zuwa ga wata hanya ba wal ma'ana abinda ake nufi annahum cewa su la taduna ila dariqi rashadi abada ba za su shirya ba zuwa tafarkin shiriya har abada ba za su taba gano hanyar shiriya ba da kafircin kawai suka tsaya akai ba su tsaya wannan zaluncin ba to ta yiwu a shiryar da su to amma rukonsu da wannan zaluncin sai ya zamo sun ƙara nesa da hanyar shari'a illa ɗariƙa jahannama illa ɗariƙa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika ala Allah yasira in akwai wani waje da za a dora su a kai sai ko hanyar zuwa wutar jahannam ai ɗariƙal mu'addiya ilaiha hanyar da za ta sada zuwa wutar jahannam su ya sa su koyaushe da'iman a'maluhum tajuruhum ila ɗariƙi jahannama koyaushe ƙarshe ayyukansu suna jansu ne zuwa tafarkin wutar jahannam wal iyazu billahi halidi na fiya a bai kaddar da wama su a ciki muqaddarin al hulu da fiya a ban kaddar da wama su a ciki iza da haluha wagajin da suka shige ta abadan har abada har abada ba magana fitowa ma hum bi kharijina minan nar wa kana zalika ala Allah yasira shigar da su wutan nan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala hayyina abu ne mai sauki raddun bi zalika radda bi zalika alaihim yayi radde ne akan su ai su za mu inda suke cewa wa qalu suke cewa nahnu abla'ullahi wa ahibba'u to wai su ai bayan da za a yi Allah ya yi musu azaba wala yahunu alaihi an yu'azziba ahibba'ahu wai ba abu ne mai sauki wajen Allah ya azaba ga masoyansa aka ce ina ayi muku azaba abu ne mai sauki abu ne mai sauki to wato wannan da aka ce Allah ba zai musu gafara ba matukar suka dore bisa wannan galibi kuma mai irin wannan ba kasafai yake dacewa a shiryar da shi ba dama abu ne wanda yake tsare bawa daga shari'a kuma wanda duk ya riko da shi shi kenan sai zama shi da shari'a haihata haihata haihata haihata malamai suka ce misalin irin wannan ma kuma wanda yake musulmi ne Allah ya hore masa ilimi Allah ya sanar da shi me yake so menene baya so ya za a yi a rayuwa amma haka kawai don ya cimma wata manufa tasa ko don ya cimma wata manufa ta wani ya ta kokarin kumbiya kumbiya da ilimin nan da Allah ya hore masa sai an karkatar da magana ta koma yanda wane yake so ko ta an karkatar da magana yanda ya dace da wani abu da ake bukata to shi ma duk wanda yake haka sai ya zamo Allah ya sanya wani rufi a zuciyarsa gaba ɗaya ya zama ilimin nasa bai amfani shi ba ya zama ilimin gaba ɗaya bai amfana ba sai dai ya zama hujja a kansa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wal iyazu billahi yasa abin da yake wajibi koyaushe ita dai gaskiya a tsaya a faɗe ta a tsaya a faɗi gaskiya an za an faɗi gaskiya to an yi riko da addini hakikanin riko da addini shi da musulmi koyaushe abin da ake bukata daga gare shi ya zama duk abin da zai yayi bisa gaskiya kuma duk sanda aka kawo masa gaskiya kowa ya kawo ya yadda ya karba kai ba a san musulmi da girman kai ga gaskiya ba inda an kawo masa gaskiya to ya karba haka shine alamar tsoron Allah wallazi ja'a bisirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna to ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khayran lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fi as-samawati wal ardi وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس يا كومتاني أي أهل مكة wannan kira ne ga mutan makka wato jaryo alal ka'idati bidana ne bisa ka'ida wa huwa anna al muhaqaba ya ayyuhan nas cewa shine cewa duk wanda ake magana da shi da ya ayyuhan nas ahlu makka mutanen makka walakin al murad al umum sai dai wannan ba wai ya takaita maganar akan mutanen makka ba su mutanen makka su aka fuskanta da maganar a farko amma kuma maganar ta jage zarta ta hada kowa ma dukkan mutane na duniya Allah yana kiran su zuwa wannan fadakarwa mai girma da za a baya gare su ita ce me gadda a kuma rasulu ga manzo nan fa ya zo muku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai imani ba da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya dawo ya imani ga manzo ya zo manzon da ba manzo kamar sa ba madaukaki a wajen Allah a halitta Allah gaba daya ba ai kamar sa ba kuma duk manzon ma da zaka yi riko da aikan da Allah ya yi masa matukar baka kyale wannan ka dawo kai riko da aikan annabi ba sallallahu alaihi wasallam abinda aka aiko annabi da shi to baka tabbata shi kansa manzon da kai riko din da wannan aiken da aka yi masa ba zai ma komai ba ba zai saurare ka ba lauka na musa hayyan ma wasu ahu illa tibai ya ce annabi musa yana da rai in ji manzo sallallahu alaihi wasallama to da ba abin da zai yaulace shi sai ko ya dawo ya bi ni shi yasa duk wasu addinai duk wasu tsare-tsare an shafe su da tsarin man da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da shi wa nasuhu li shar'i ghairihi wa qa'atman azallallahu man lahu mana yasa ga manzo nan ya zo muku wanda kuma ya faɗa cewa bayan da za a yi a imani sai fa an so shi fiye da komai manzon nan Allah ya dora wajabcin sansa akan dukkan halitta duk wanda yake son ya samu tsira wajen Allah to sai ya so manzon nan shi yasa ba abin yi irin tsayawa a yi riko da manzo sallallahu alaihi wasallam a tsaya a yi kokari matuka duk abin da zai kara wa mutum san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya riko da wannan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babban hanya ta tsira almar'u ma'aman ahabba mutum yana nan tare da wanda yake so a tsaya a so manzon Allah hakikanin soyayya a girmama shi kira na farko da aka yi a Qur'ani ga mummunai kira ne na cewa a tsaya a girmama manzon Allah ya yi walzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna kira ne akan cewa lalle lalle a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a girmama manzo hakikanin girmamawa a so shi hakikanin so a biyayya ga duk abin da ya zo da shi a nuna biyayya ga duk abin da ya zo da shi matuƙa an yi biyayya ga manzon Allah to ana kan shirya wa in tudi'uhu tahtadu Allah bai lamince shari'a ba da biyayya ga wani in ba ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine matukar bawa ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam to ya tabbata yana kan shari'a manzo fa ya zo muku bil haqqi da gaskiya manzo ya zo muku da gaskiya zuwan nan nasa gaskiya ce ba wasa ba min inda rabbikum daga wajen ubangiji ya zo muku ko halin kasancewarsa daga wajen ubangiji ta aminu bihi shi yasa ku yi imani da shi waƙasudu ku tsakai ku nufi hayar lakum abinda yake ya fi muku ku nufi abin da yake ya fi muku mimma antum alai daga abin da kuke kai juya manzo sallallahu alaihi wasallam baya ko rashin bayyana soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da san sa hakika har abadi ne yanda a zahiri ake cewa ana son sa a so shi haka har baɗi ne to wannan ya fi alheri daga duk wani abin da bawa yake kai mimma an tumfi daga duk wani abin da kuke kansa wanda shine kafirci wanda ko kuke ganin cewa wai kafircin nan akwai alheri in ba da haka ba ma ai shi kafirci gaba ɗaya ba wani alheri a cikin sa wayan takfuru to an muku bayani fa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka kafirce bihi da shi abin da ake bukata ku riko da shi a jalibin manzo sallallahu alaihi wasallam ku ce ko ba za ku riko da haka ba fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi hakika baki ɗaya abin da yake sammai da abin da yake kasai din na Allah ne wato mulkan mulkin sa ne wa halkan halitta sa ne wa abidan bayan sa ne fala ruhu kufrukum shi yasa wannan kafirta da kuka yi ba zai cuci Allah da komai ba wannan kafircin da kuka yi ba zai cuci Allah da komai ba wa kana Allah alima ubangiji masani ne bi halqihi da halittarsa hakima gwani kuma fima fi sun ihibihim a cikin duk abin da yake tsarawa da su duk abin da yake tsarawa halitta akwai gwaninta ai la sunu shay'an ubangiji baya yin wani abu illa mu kaman sai ku abin kyautatawa mutkanan abin kyautatawa shi yasa babban bata na halitta dai shine su ce ba za su bi tsarin Allah ba akwai wani tsari da suke hangen zai fidda su ba ba abin da ba tsarin da zai fidda halitta daga duk wani hali nake in ba tsayawa bin tsarin Allah ba a tsaya tsarin Allah shine an tsira duniya da lahira to ya أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته